الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول زور والأمل به فليس لله حاجة من أن يدع من أن يدع طعامه وشرابه الرسول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الذي يراه البخاري في كتابه الرسول يقول في مجمع الصحابة يقول له أتعرفون الكبائر هل تعلمون الكبائر يقولون الله ورسوله أعلم الرسول يقول الكبائر الأولى الإشراك بالله الإشراك بالله هي الكبائر الكبائر من الكبيرة ثم يليها ال الإتباع إقاء الوالدين إقاء الوالدين ثم ماذا يقول آه القول المنكر أو القول الزور وكان متكئا فجلس على وقول الزور على وشهادة الزور على وقول الزور على وشهادة الزور يقول الراوي هذا الحديث يا ليته سكت لأنه مؤجم الصحابة يستمعون بما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أقول ما قال إن صواب فمن الله وإن أكبات فمن يوم من الشيطان فاستكبروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم muna yaba masa muna gode masa muna neman tanyarsa da agajinsa hakika wanda Allah ya shirya shi ne shirye wanda ya bata ba za a samu shirye da shi ba ina shaida da ku cewa babu abin bautar cancanta sai Allah subhanahu wataala a samai da kasai annabi Muhammad bawansa kuma shi ya turo da addinin gaskiya da kuma alqur'ani bayan bayan haka ya kwana cikin addinin Allah kiyaye dokokin Allah sai da nawala ne wannan wasu suke da Allah ta'ala ya fara yi da kansa a cikin alkur'ani mai girma yace na yi wasici gare ku da waɗanda suka gabace da cikin halin kitabi akan ku ya kan kiyaye dokokin Allah ya sa malamai suke kiranta wasiyatul awwali wal akhir wasiyar farko da karshe kamar yadda Allah ta'ala ya lasanta alkur'ani bayan nan yayin kuwa wannan wasiyar take mai mito a kullum a duk mako a duk mimbarorin juma'a a kowane mako tana mai mituwa a kullum abin da ke gabanmu shine muna cikin wani wata mai tarin albarka wata wanda bayan shi a dukkan watannin musulunci guda goma sha shi kadai Allah ya zaba ya saukar da alkur'ani a cikinsa shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wata ne da babu kamar sa kuma mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana karamci domin ya ba mu ashiratul awakir min hada shahr falalan da ake samu a goman ƙarshe na wannan wata mu wannan al'ummar Allah ya bawa ita daga cikinta akwai dacewa da lailatul qadr a sabanin dukkanin al'ummar da suka gabata ba su sami wannan falalan ba dalilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana gaba da katar da dacewa da wannan falalan a duk yini daya a cikin ramadan Allah iya gafara iya jin kai iya yanta bayi da yawa wanda da sun cancanci wuta sai kuma Allah ta'ala ya yafi su kai su aljanna idan lailatul qadr ya zo wannan adadin da aka yi na kwana 20 da wani abu a baya sai Allah ya linka shi a dare guda daya na yanta mutane da ba su aljanna da gafara da jin kai kun ga a ce wannan watan wata ne da ya kamata mu kori ganda mu kori kasala mu tsaya tsayin daka wajen neman gafara Allah da aljannar Allah sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uida lil muttaqin ku yi gaggawan neman gafaran Allah ku yi gaggawan neman aljannar Allah shi yasa sahabbai da suka fahimci wannan suna karanta lokacinsu game da hira ko wani neman abinci ko wani amarar amfani suna tattare lokacinsu gaba ɗaya suna bashi ga ibada wajen lazimtar masallatai karatun alkur'ani dukkan gunda ake abubuwa na alkhairi to sahabbai sun ba da lokacinsu mafi yawa idan ramadan ya zuwa irin wannan lokaci dama daga cikin shimfiɗa kafin ramadan ya zo malamai suna ta bayani wajibi ne ga musulmi mai son jin kai da rahama ya taƙaita lokutan sai bawa ibada lokaci mafi yawa a wannan lokaci ba a hana ka neman abinci ba ba a hana ka wani abu ba na rayuwa amma ka tabbatar da cewa ibada ta cinye ma kaso mai yawa a lokacin da domin akwai wani hadisi mai haɗari wanda ya kamata mu saurara mu ji shi da kyau wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hawa minbarinsa a masallacinsa da ke garin Madina ya hau matakala ta ɗaya sai aka ji ya ce amin da ya ɗora ƙafarsa matakala ta biyu sai sahabai suka ji ya ce amin ya ɗora a ta uku suka ji ya ce amin dama mimbarin suna matakala uku gari shi bayan ya idar da sallah ya sauko sai sahabai suke tambayarsa ya rasulallah mun ji kana amin amin amma ba wani wanda kuke magana da shi kai kadai kake amin din me ya faru sai ce jibril alaihi salam shine ya zo min yanzu nan ya ce allah ne ya turo ni zuwa gare ka ya rasulallah duk wanda ya rayu a ramadan allah ya baka lafiya ya baka hankali ya baka yanci ya baka hurriya kana da dama ka je ka yi ibadar ka hankalinka a kwanci duk wanda wannan dama ta samu gare shi ya rayu a cikin ramadan jibril alaihi salam ya ce bai yi aikin da allah zai mai gafara ba to allah ya cewa ya ce na faɗa wa manzon allah idan Allah ya sa wannan mutum a wuta Allah ya yi nisa da shi Allah ya ce mala'ika jibril ya ce amin mala'ika jibril ya ce mazan Allah ya ce amin wani ta ce fasarar amin ta farko duk wanda kasala da shantakewa ta ebe shi a wannan watan bai nutsu ya yi aikin da Allah zai gani ya mai rahama ba to akwai addu'ar mala'ika jibril a kansa akwai addu'ar mazan Allah a kansa kun san waɗannan biyun baya su a gun Allah idan sun faɗi magana Allah ya riga ya taɓa ya yata idan Allah ya shigar da shi wuta Allah ya nisa da shi mala'ika ya ce amin ko manzon Allah ma ya ce amin kaga shi kalubale ne ga dukkanin musulmai wajen kokarin gujewa wannan hadisin kar ka faɗa cikin irin waɗancan mutane wanda Allah zai la'ance su ya sa su a wuta bayan ya ba su dama a Ramadan ba su aiki da damar ba amin ta biyu manzon Allah yake cewa duk wanda Allah ya raya shi da mahaifansa ɗaya ko biyu ya kai shekarun balaga ya girma ya kai lokacin da zai ebe musu damuwa ya sanya musu farin ciki ya kai lokacin da zai ɗauke musu ɗawainiya ya sa su hutu bai yi ba iskar duniya ta ɗauke shi Allah ya ce mala'ika idan na sahi a wuta ka roƙe ni na yi nisa da shi mala'ika ya ce Allah ka yi nisa da shi a wuta ko mala'ika ya ce mazan Allah ka ce amin a wannan addu'ar mazan Allah ya ce amin to kun ga ashe duk wanda yake rayu da mahaifansa a yanzu iya cikin jarrabawa da kalubale mai girma ka yi ƙoƙarin zama mai jawo musu farin ciki mai hutar da su ɗawainiyar rayuwa da damuwar zuciya kar ka zamto kana jawo wa mahaifanka damuwa da ɓacin rai wannan ɗa bai zama ɗa mai albarka ba kuma in ya yi wasa wannan addu'a ta mala'ika wallahi sai ta hau kansa sai Allah ya jefa shi a wuta kuma sai Allah ya yi nisa da shi a wannan abubuwa guda biyu da mazan Allah ya faɗa da ka rayu a ramadan baka yi aikin kirki ba da ka rayu da mahaifa baka kyautata musu ba ba a ce baka sallah ba fa ba a ce baka azumi ba ba a ce baka zakka ba ba a ce baka kaza baka duk kana yi wannan zunubin guda biyu ya isa Allah ya fishi da kai ya saka auta amin ta uku da manzon Allah ya faɗa shi ne duk wanda aka ce manzon Allah bai mai salati ba to shi ma idan ya shiga wuta Allah ya nisa da shi manzan Allah ya ce mala'ika ya ce amin ya ce ni kuma da ce amin to ya ‘yan uwa muna cikin wannan ƙalubalen Allah ya kamo ramadan ya ‘yanta mu a kan rayuwar mu ta bara bara ba mu isa mu taro anan ba mu yi kudu ba ko mu yi tafsiri duk babu wannan muna cikin ɗangin kulle da lockdown duka muna rurrufe a gidajen to amma a yanzu Allah ya ‘yanto mu ya ba mu dama za mu iya taruwa mu yi sallah mu yi kutuba mu yi tafsiri mu yi laccoci duka to kar mu yadda wannan dama ta wuce mu yi aiki da ita kuma mu roki Allah ya mana gafara da aljanna abu na biyu da ake koya a wannan wata watan yana koyar da mu yawan kyauta da sadaka ramadan idan bai koya wa mutum sadaka da kyauta ba to ba zai koya ba domin shugaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabai suna kwatanta da ajiwa bil khairi mai rihin mursala iya yawan alkhairi kamar iska mai gudana dukkan alkhairin manzon Allah iya ya hada shi iya raba shi a wannan wata ira ga shugabanni ga attajirai ga ɗaiɗaikun al'umma duk wanda Allah ya ba shi dama yi kokarin sanyaya wa dan uwansa inna Allah ma al abdi ma kana al abdu fi awni aki Allah iya tare da bawa matukar bawan iya cikin taimakon dan uwansa ko dibino ɗaya Allah ya baka raba shi biyu biya wani rabi ittakin nar walau bi shiqi tamra ku kiyayi wuta inji manzon Allah ko da rabin dibino ne idan Allah ya baka dukiya ya ma arziki to ya baka mukullin aljanna ne sai dai in kai wasa da shi wa bataki fi ma ataka Allahu daral akhirah wala tansa nasibaka min dunya abu na uku da ake koya a wannan wata ana koyar halattar masallatai wajen tabbatuwa wajen jam'in salloli masallacin da ba sa cika da to yanzu suna cika asuba ita ce mai samun fasinja kaɗan a cikin salolin nan guda biyar amma yanzu akwai masallatan da kafin liman ya zo da asuba sun cika domin alfarmar ramadan iya koya mana yi son sallah cikin jam'i iya koya mana lazimta salloli guda biyar a cikin jam'i to wannan aiki ne mai alkhairi wanda imamul hasan al-basri Allah ya masa rahama yana cewa da dai a ce akwai ɗaya da ya ragu cikin arkanul islam guda biyar to shi a fahimtarsa iya ganin za a sa sallar jam'i ya zama shi ne na shi daga cikin rukunin musulunci amma Allah ta'ala ya riga ya sa rukunin musulunci guda biyar da a za a ƙara ɗaya to ya ce sallar jam'i ta ce ta shida domin mahimmancinta da kuma girmanta a ƙarƙashin wannan na hudu kenan al'umma suna ƙoƙarin jin wa'azi ana halartar masallatai a cika su wajen tafsiri mata suna taruwa a musu tafsiri a musu laccoci a musu faɗakarwa wannan shi ma aiki ne na alkhairi da Allah yake so majtama'a min qaumin fi baitin min buyutillah yataluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum rahma wa hafatul malaika aw kama qala alaihi salatu wassalam duk wanda suka taru a masallaci suna karanta alqur'ani suna darasin suna tafsirin sa to manzon Allah ya ce akwai alkhairi uku daga Allah Allah zai ambaci kowa a fadarsa a can fadar Allah wani dan wani dan wani ya zo iya sauraron littafin Allah a yanzu mala'iku za su kewaye masallacin hakanan kuma Allah zai sa rahama ta sauka ga wannan mutane to kaga alkhairi ne bayan alkhairi watan iya koya mana haɗin kai ba inda ake samun haɗin kai a al'ummar musulmai sai gunda ake aikin ibada a jam'in sallah a wajen tafsiri a wajen tarawihi to anan kan musulmai yake haɗuwa to watan ya zo wani da abubuwa da yawa na wajen haɗin kai al'ulfa kanmu ya haɗu mu so juna son gaskiya to wannan watan ya zo wani da wani darasi sahabbai duk da bambancin kabila da yare to ƙur'ani da manzon Allah ya haɗa su a gode sun fahimci junansu sun zama to ƴan uwa sun wayi gari fa asbatun dini mai ikiwa bayan wannan watan ya koya mana kulle baki daga ƙaryace-ƙaryace ko shari ko ƙazafi ko gulma ko munafinci tun da lokacin mu mai yawa iyagun wa'azi iyagun karatu to kaga lokacin hira da gulmace gulmace sun ragu watan ya koya mana wannan domin haɗarin gulma da munafinci suna rushewa mai azumi azuminsa manzan Allah yana cewa rubba sa'imin laisa lahu jaza'un min siyami ila al-ju'i wal adash da yawa daga cikin masu azumi ba su da sakamakon komai azumin su face kishirwa da yunwa kishirwar banza yunwar banza domin sun yi abin da Allah ya rushe da dan azumi a wani hadisin ko manzon Allah iya cewa sallallahu alaihi wa sallama man lam yada'a qawla zurin wal amalu bihi duk wanda bai bar ƙarya ba a cikin Ramadan bai bar aiki da ƙarya ba bai bar aiki da mummunan zato ba to manzon Allah ya ce Allah ya ce a faɗa masa Allah bai damu ba dan ya bar abinci Allah bai damu ba dan ya bar abinci ya je ya dinga cin abincin sama da ranar da ya ciyar ruwan daren Allah bai damu da shi ba akan abin da baki zai faɗa na gulma ko ƙarya ko munafici yanzu kuma al'umma da yawa suna cikin wannan wadi su zauna su dinga gulmace gulmace ana zantuttuka marasa saiti ana yi wa ana jifan juna da miyagun maganganu kuma mu musulmi ne mu ahlus sunna ne kuma na azumi yan uwa mu san alfarmar wata da ba karamar alfarma bace a hadisatul ifki a cikin suratul nur Allah ta'ala yake ce duk da malamai sun ce wannan awi khasatan a hadisul ifki Allah ya saukar da su amma ba laifi bane a dinga sa su a munasabat haka ibnu kasir yace haka imamu sauri yace haka a ɗaya daga cikin malamai sai da kutub a cikin tafsir zilal qur'an to haka suka faɗa babu laifi a yi muranar su da irin zamanin da muke rayu a ciki da aka yi wa na aisha kazafi sai Allah ta'ala ke cewa laula iz sami'tumu zanna lil mu'minina wal mu'minati bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin me yasa lokacin da kuka ji an jifi dan uwanku da shari da kazafi me yasa ba ku ce mu da alkhairi muke zaton sa ba Allah yake fada wa sahabbai yake musu fada me yasa an zargina na Aisha da kazafi me yasa ba ku ce ƙarya bane mutum ya kirkice me yasa ba ku faɗi wannan ba me yasa ba ku ce mu da alkhairi muka santa ba zannal mu'minina bi anfusihim khairan ba ku ce ba abun da muka sani a gunda sai alkhairi haza ifkum mubin me yasa tun kafin Allah ya sako da ƙaryata wannan maganar me yasa ba ku ce ƙarya bane kaga ashe idan ka ji ana yi wa dan uwanka ƙarya ana masa ƙazafi haƙƙin da ke kan ka kare mutuncinsa ka ce ƙarya ne wani ba mu san da wannan aikin ba wanda shine cikar ukuwa islamiyya abin da ya faru ga Abdullahi bin Amr bin al-As Allah ta'ala ya kare da shi lokacin da aka tafi yakin tabuka ka'ab dan mali bai je wannan yakin ba kamar yadda hadisin iya cikin riyadu salihi da shi da wa'ansu guda biyu an je an sauka kun da za a fara duk da yakin ba a yi shi ba a tarihi manzo Allah ya zango ya sauka sai ke cewa ina ka'ab ban gan shi ba sai wani daga cikin munafukai sai yake cewa ka'abu iya can iya gyara rigarsa dan gaye ne ado yake yi sai abdullahi bin abdul bin as ya ce kazzabta ƙarya kake ma arabna bi ka'ab ila alkhair ba abun da muka sai da gina da ka'ab sai alkhair ba mamaki wani uzuri ne tsare shi bai zo ba amma abun da kake faɗa ƙarya ne ba haka yake ba a gaban manzon Allah akai wannan ko manzon Allah ya koya masa baya idan ka ji za a ciwa dan uwanka mutunci ka kare masa mutunci wannan iya cikin aikin lada iya cikin abin da yake hada kuwa islamiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda za a ci wa dan uwansa mutunci a bayan idon sai tashi ya kare shi kuma akwai alƙawarin lada mai gwadi da Allah zai ba shi a ci gaba da wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake faɗa masa cewa iz talaqawnahu bi bi bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bi ilmun wa tasabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim bakinku iya tsugunnawa iya gunaguni a wajen aiki ne a gindin bishiya ne a ina ne bakunan ku ba sa faɗan alkhairi kuna faɗan ƙarya wa ƴan uwanku bakin ku ya faɗa amma ma laysa lakum bihi ilm abinda ba ku da ilimi a kansa abinda kake zargin wanan nan da kake faɗa me ya hujjar kaka me dalilin ka na cewa wane kaza ne wance kaza ne me dalilin kaka Allah ya ce kuna faɗar magana abinda ba ku da masaniya ma laysa lakum bihi wa tahsabuna hayyina kuna zaton abin dan karami ne fa kuna ganin inuwa ce ta bishiya kaza kaza kaza an tashi an watse to Allah ya ce wa huwa indallahi azim wallahi abu abun abun Allah iya da girma ba dan kankanin abu bane Allah ya ce iya da girma domin hadarin abin da baki yake faɗa sai Allah da ƙarshe yake cewa ya izukum wallahu yanzu Allah ne da kansa yake muku wa'azi an hutar da manzon Allah dan an hutar da dukkan mai wa'azi Allah ya ce ya izukumullahu an ta'udu limislihi abada in jiya kun yi sai karan jiya kun yi to a yanzu Allah ya ce yana muku wa'azi kar ku koma kan wancin mummunan aikin har abada bakin ke faɗi alkhairi ko yin shiru amma matukar za ka yi zancen wani to babu shakka za ka yi asarar azumin kuma Allah zai fishi da kai kuma Allah zai saka auta yi nisa da kai a wuta akan abin da la yusiminu wa la yughni min in kayi maganar wani ka bata shi me za a baka a duniya ne za a ƙara ma shekaru za a ƙara ma kwanaki a duniya za a ƙara ma lada za a ƙara ma tsoko za a ƙara ma ƙoshi da kuɗi da ƙima da sauransu ba abin da za a ƙara ma hasali ma ka bewa bakin ka wahala ka kuma ɓata lokacin ka kuma duk wanda ya ji kana maganar wani to ya san kai ba mutumin kirki ba ne kai ba a lissafa ka cikin mutane kirki matuƙar bakin ka kullum maganar wani zai yi kowa ya shagaltu da zanubinsa ya je ya ƙoƙarin gyara amma leƙe leƙe da maganganu mutane ba namu bane sai Allah ya ce ya izu kuma Allah an ta'udu li misli abadan in kuntum mu'minin Allah iya muku wa'azi da kansa kar ku ƙara komawa kan kazafi da shari da ƙarya matukar kuna da imani in kuma ba ku da imani kamar Allah ya ce ku je ku yi kira al'amur bi ma'anar takawif idan an ce ku je ku yi Allah ya tsoratarwa ne a cikin umarni Allah ta'ala ya samu dace ya yi mana albarka akwai masu neman addu'i a gare mu wa an su rubuto an sun aiko mana sako ta waya akwai wani ma ina hanyar masallacin nan yi min text message cewa yanzu haka haliyan iya asibiti da shi da matarsa ba ta da lafiya iya buƙatar yan uwan su shi a cikin addu'a Allah ta'ala ya ba ta lafiya to muna roƙon Allah ta'ala ya ba ta lafiya akwai masu neman a sa'ar jarabawa da kuma neman admission a makaranti da masu neman jari da masu neman kaza da kaza da kaza dai duk da wanda suna kasuwanci kuma suna da fatan Allah ya samu su albarka ciki duka wannan watan watan watan alkhairi watan kamar addu'a ne musamman a wannan lokaci muna kan mimbarin juma'a to muna addu'a dukkan bukatu muna alkhairi Allah ya biya mana su dukkan abin da ya shige mana gaba na shari Allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu Allah ya tsare mana bakunan mu Allah ya sa mana linzami a bakunan mu Allah ya takaita mana maganganun ba alkhairi ba Allah kada ka sa mu zama masu asarar aiki Allah kada ka sa sanyin inuwa ko iskar fanka ko sanyin AC ya sa mu dinga zantuttukan da ba su da amfani Allah ka tsare mana mutuncin Allah ka tsare mana addinin Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah duk mai nufin mu da shari Allah ka tsare mu daga sharrinsa Allah duk mai nufin mu da alkhairi Allah ka hada mu da shi Allah ka taimake mu kana mana rahama duniya da lahira duk masu taimakon addini da yan uwa musulmi Allah ya taimake su masu karatun alkurani yan uwa iyaye malamai da yan uwa masu dawa Allah ya taimake su irin aikin da suke a wannan wata Allah ya karba musu ya karba mana Allah ya taimake mu aka zaman ibadallah inna Allah ya amuru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamukum wa rahmatullah